على بابنا المد والقصر yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi babul hamzataini min kalimatin a wannan rana ta laraba wanda yau a goma sha uku ga watan rabiul awwal hijiran manzo alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya dace da 20 ga watan goma miladiya 2021 zamu fara wannan babul hamzataini min kalimatin babi da yake magana akan alhamza guda biyu a cikin kalma daya wato riwayar warsh za ga mutane suna ta guje mata saboda wahalarta kamar yadda muka ce tsarabobin wurin suna da yawa in dai kana zo ka itikarin ta sai ka fahimci hakamul hamazat hakamul lamat hakamul ra'at hakamul imalat duk ga sunan ga sunan ga sunan malam Musa ita wurshu bishiye giginya ce sai an ci damara eh sai an yi kamar ana yi shi yasa ma wasu ƴaƴanta da sun gudu sun bata sun samu gajero kuka hafsu da sun dare ta eh kun bai ma shiga ba shi dama hafsun ya fara to ka gani to amma da insha Allah abu ne mai sauki za mu ga kamar yadda muka ce al-imam shatibi rahimahullahu ta'ala ya wallafa shadibiya a bisa tsarin da abu amur dani ya wallafa kitabar tesiri kamar yadda muka sha maimaitawa shi yasa duk yadda ya zo da abubuwa shi ma kai ke tafiya da su wa illa akwai waɗansu alhamzoji wanda za ka ga ba zai ambata su ba ma sai ka zo a cikin surorinsu sai ka zo a cikin surorinsu irin a wushidu kalkahun kaga da sai a kawo ta a cikin wannan babul hamzataini min kalimatin da sai a kawo su irin waɗannan to akwai alhamzozi da dama wanda za ga bai ce komai akan su ba sai ka zo a cikin surorin su sai ga yayi bayani akan su saboda haka kitabut tafsir Abu Amr Dani ya rubuta kayan sa ina fata mun gane to nan yace wa tashilu ukhra hamzataini bi kalimatin sama وبذات الفتح خلف لتجملا can baya ƴan uwa mun faɗa muka ce indai muna so mu shirya da shadibiya sai mun haddace rumuz akan haka malam Ibrahim malam Ibrahim manhum ahlus sama ahlus sama al malaika na ce muku akwai dan ajin murafik zan bangare da shi malamin mai yace man ma'adu sama ita al malaika to ai zuwa zama suke nafi'un wa ibn kathir wa abu amr sune ahlu sama kuma in ka duba tartibin jerin sunan qur'ani haka suke jere nafi'u shine farko ibn kathir ya biyo shi sannan abu amr ya biyo shi sune ahlu sama kaga yanzu kenan zaka iya cewa ma wato a ma'anance in mun kalli shadibiya ba su ne alu sama tunda su ne a sama a wajen ambato su su aka fara ambatowa to yanzu dai insha Allah mun rike alu sama daga yanzu kawai duk wanda aka tafi alu sama kawai su ne Nafi'u da Ibn Kathir da Abu Amr to sai yake da yake cewa wa tashilu ukhra hamzatayn bi ukhra hamzatayn bi kilmatin tashilin ukura shine al'akhira tashilin alhamza ta ƙarshe wanda suke cin kalma ɗaya to ahalu sama ne wannan tashilin yake so mu fahimta za mu zo nan gaba akwai masu idikali akwai wanda ba sa idikali yanzu misali a ilahun ma'allah a ilahun ma'allah kaga a ilahun ma'allah to ma shi kenan menene tashili dinnan ya tashili yake ina jin can gaba bazan iya tuna wani babi nake cewa menene wal ibdalu mahdun wal musahhalu bainama huwa al hamzu wal harf alladhi minhu ushkila bazan iya tuna dai wannan babi ba amma dai zamu samu abin nan gaba yace wal ibdalu mahdun idan muka ce ibdali shine tsantsan ja ka ja ya ta mire zamo harka biyu ko situ harakat amma dai ja ne zalla ka ce an zartahum kaga ja ne zalla da kai yawwa ashfaqatumu kaga zalla ja ne wal ibdalu mahdun wal musahalu bainama huwa alhamzu to idan muka ce tazhili shine alhamza wal harfu alladhi minhu ushkila da kuma harafin da yayi kama da har abin nan harakar ita wannan alhamza din yanzu zaka ce ma alhamza a a shine alhamza to shikenan alhamza mai fataha to menene fataha take da alif ko yanzu idan ka zo ka ce sawab sawab ina alif wannan din wannan din shine alif in ka ce ma'ab a ai alhamdu ta riga ta kare wannan sauran a din alif ne to yanzu tsakanin a da wannan a zaka nemo tafsiri wal musahalu baina ma huwa al hamzu wal harf alladhi minhu ushkila tsakanin al hamza da harafin da ya zamo wato yayi kama da ko kuma aka ja da shakalinta idan ka ce al hamza mai kasara sunanta i in ka ce nasta'in wannan yi din shine yawo to yanzu kai baka ce i ba baka ce yi ba baka ce yi ba to nan zaka nemo ta silinta za mu zo aidan za mu insha Allah yawa u alhamza mai damma u ka ce ulaika u to sai ta zama damma gare ta in zaka ce ta alamun wannan wudin ai shi ne wawun din to shi ke ne tsakanin u da wannan wu nan za ka zo ka nemo tasiri na haka yake tsakani to yanzu in ka ce a alhamza ce ma'a kaga to shi ke nan yanzu ana so wannan alhamza yi mata tasiri ya tasiri zai kasance tsakanin alhamza da alif ka ce a an zartahum a an zartahum أنذرتهم أنذرتهم آه آه آه أنذرتهم أنذرتهم إياك كاغا إي نستعين تو يدقى الهمزة أإله مع الله إذا كما تسهيلي أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله baka ce a'i ba sannan ba kuma sautin wancan ya'un bane ba eh baka ce kuma ayi kai yau mai kasara a'a sai ka ce ayi lahumma Allah eh qul a'u nabbi'ukum bi khairin min zalikum a'u kaga baka ce a'u ba baka ce a'u bai da hafsu zai ce to in ka ce ta alamun hudin nan shi ne sautin wawon ƙula hunabbi ukun ƙula hunabbi ukun ƙula hunabbi ukun in a ce malam wurshi da yake abin da yana yin nagal ka ce ƙul a hunabbi ukun a hunabbi ukun a hunabbi ukun a hunabbi ukun to kaga haka tasiri yake to shine yake cewa wa tashilu ukhra hamzatayn bi kalimatin sama kaga da yace ukhra din nan ita ula labudda an takuna futuhatan dole ta farkon nan mai fataha ce ita ta biyun nan ko ta zamo mai fataha ko ta zamo mai kasara ko ta zamo mai zamma qalat ya wailata alidu alidu alidu alidu alidu za mu zo suwa za su ce a halidu su yi idihali za mu zo nan gaba mu ji suwaye masu yin idihali din to sai ke ce maka wabi zatil fatahi kulfun litajimula to amma idan alhamza ta biyu mai fataha ce to akwai sabani a wajen malan litajimula ma na tsawon ne malam litajimula hisham domin lamun ne kenan hisham yana da fuska biyu in mai fataha ce ko dai ya ce a alidu duk da cewa shi yana idkhali zai ce a alidu yana da idkhali da rashin idkhali za mu zo nan gaba kaga zai iya cewa a alidu ko a alidu a a alidu kai a alidu duk da zai idkhali kenan zai ta haƙiƙi ko ya tasiri mun gane ko kenan in ka cire ahalu sama ka cire hisham sorawa sora ibn amir sora hamza sora asim sora kisa'i ko da yake ibn amir mun cire hisham kenan sai mu ce dai da asim da hamza da kisa'i da ibn zakwan wannan ƙari'an guda uku da rawi ɗaya su kawai za su yi ta haƙiƙi ƙaunar wahida tun da kuma magana ke ba haka ba amma sai su a cikin masu tasiri ba ke nan yanzu mu ce ahlu sama ƙaunar wahidan hisham lahu wa jahani mun gane wannan to amma akwai kuma wanda zai maka taksisi za mu zo nan gaba to sai ki ta wafi nuna fi an kana shafa'a hamzatun wa shubatu aidan wadda mashki musahila to yanzu wannan zai ambata maka ɗaya bayan ɗaya wa'insu alhamzoji wanda aka sami wato sabanin ƙari'ai a wajen karanta su kai kai kai a'udhu billahi wa qul alifan an ali misr tabbatar bil warshim wa fi bagdad irwa musahala kai da ban ta ayi to shikenan mun gaba da wannan sai ki ta wa qul alifan an ahli misr tabaddalat li warshin wannan alifan din maf'ulun bihi ne na tabaddalat wato kenan kaman ka ce wa qul tabaddalatil hamzatu alifan an ahli misr ka faɗa wa masu saurarenka shi malam warshu gari biyu gare shi duk ko ina ya ja gaba makaranta da misir da bagadad to kuma kowanne akwai riwaya da suka ho na faɗa muku malam warshu ko da ma na ya ganshi malamin sa ya ganshi yawwa kawai dama irin yan shan fari ne yazo tsangai sai sha fari ya tafiyarsa yawwa kwarai da gaske an ce akwai abubuwan da shi ma nafi'u bai taba ganin su ba sai a wajen imamu warshi kamar taglibul lamat taglibul lamat shi kansa nafi'u haka ya ga malam warshi da kayansa bai ma san taglibul lamat ba sai wajen malam warshi irin inna salata maqla'ir kuma ka gani ba na kusa Allah ya samu dace mun gane ko to ita wannan alhamza wato ta zama alif ta canza ta muna dai magana ta biyu ku gane ita ta farko tana nan a matsayin ta alhamza to ita ta farkon nan ta canza ta zamo alif a wajen malan warshu suwa suka faɗa mana almajiransa na misir haka suka rawaito ta biyu ta zamo ainihin alif ina misali a an zartahun za ka ce an zartahun an zartahun ashfaqatumu qalat ya wailata alidu kada wannan fuskan a wajensa alidu ka mai da ita abin nan kai dan alif dai harka biyu ko ta zama wato alifin alif qalat ya wailata alidu fuska ta farko kenan to ka'ida ita ce kamar yadda muka faɗa idan harafin da yake bin alhamzan nan ta biyu mutaharriki ne to wannan kawai kasar gare ka banda alidu sai wace ce ku kawo mana misali hamzatani min kalimatin alharfin da zai yalil hamzatar saniya mutaharrik a'a mai fataha muke magana to yanzu dai ga wannan eh a'a mai fataha fa ai wannan a'alidu sai wannan cikin suratul mulk amintum man fis samai amintum kaga amintum man fis samai a amintum eh a'a muna maganan wanda harafi mutaharriki ya biyo ba saki ne ba yanzu dai mun samu biyu mun samu alidu a alidu amintum a amintum kaga a a yawa mimun mutaharriki ne to irin wannan jan harka biyu ne kawai ba ƙari kaga sai ka ce amintum man fi samai alidu eh wancan a'a wancan ai wancan guda uku ce zamu zo eh zamu zo wannan mai fataha mai fataha mai fataha mun samu da biyu mun gane ko to duk lokacin da ya zamo harafi da ya biyo alhamzan nan ta biyu sakinin da shi ne za ka da harka shida kaman ashfaqatumu kaga shirin daurare ne anzarutuhum kaga nunin sakini ne mun gane wannan ko to shikenan sai sai wa fi bagada da yurwa musahala to amma a cikin ɗalibansa na bagadada sai aka rawaito cewa tashili yake yi kenan yanzu me yake ga malam warshu wajhani imma al-ibdal wa imma tashilu yanzu ka qalat ya wailate ko kace alidu ko alidu amintum amintum ashfaqatumu ashfaqatumu anzartahumu anzartahumu duk wanda ka dauka yayi annasu yange ne mun gane wannan ko to to sai ce wa haqqaqaha fi fussilat suhbatun ajamiyyun walula asqitanna litasula wa haqqaqaha suhbatun malan zai ne suwa ne ne malan suhuba din nan da shu'uba shikenan kaga in ka rike hamza da kisa'i suhuba shu'uba shikenan ka huta suhuba shu'uba yanzu muna da a a jamiyun a a jamiyun alhamza guda biyu sai kuma ainihin daurare amma fa banda wancan na farko mansubi walau ja'alnahu qur'anan ajamiyan banda ajamiyan tunda shi mansubi ne wannan a ajamiyun shi ake magana sai ce wa haqqaqaha fi fussilat suhbatun da hamza da kisa'i da shu'uba sun yi taqiqin ta itawa alhamza ta biyu za su ce a ajamiyun wa arabi a'a a'a haka za su ce wa haqqaqaha fi fussilat suhbatun ajamiyyu sai ce walula asqitanna ita sula ko to ta farkon jefar da ita domin ta saukaka wane ne malam litasula hisham shi kuma malam hisham sai ya jefar da ta farkon kenan ya zamo khabarun bi ma'ana al-istifham kawai zai ce ajamiyyun wa arabi ajamiyyun wa arabi ajamiyyun wa arabi kun gane kenan yanzu mu dauki fuskar farko da hamza da kisa'i da shu'ba sun yi ta haƙiƙi sun ce a ajamiyun ɗaya kenan malin hisham ya je fadda ta farko ya ce a ajamiyun wa arabi to shi kenan yanzu daga nan kawai duk wani mu'ambata ba tasiri yake kowa tasiri yake ya danganta da manhajinsa shi yasa malaminku mai gajero kukan nan mai daɗin hawa nan kada yake tasiri tunda ba an bace shi a cikin masu hakiki ba zai ce a ajamiyun wa arabi a ajamiyun wa arabi a ajamiyun nan kada yake tasiri to ya akai muka gano habsu tasiri yake li'annahu lam yuzkar min al-muhaqqiqin ba ambace shi a cikin masu tahqiqi ba shi yasa mu gano cewa tasili yake yi kenan yanzu zamu ce nafi'u bi akmalihi ibn kathir bi akmalihi abu amr bi akmalihi asim bi akmalihi haka ne a ibn amr ba za mu tafi aka malihi ba akwai hisham eh abu a ga shuba a kwarai da gaske to sai hamza da ki a shikenan kai hamza da kisa'i da wannan suke sun bi gayyawa an ce shikenan yanzu kenan mun ware hamza da kisa'i da shuba suna taƙiƙi Hisham ya bi su a wajen jefar da ta farko to duk wanda ba su ba kawai tasiri yake shikenan mun gane ko to yanzu wannan alkhabar bi ma'ana al-istimam ya zo da cikin Qur'ani misali kaman mu ce ayi za mitina wa kunna turabun izaman inna kaga wannan inna din labari ne amma kuma ma'anarsa a inna khabar bi ma'ana al-istifham wanda kusan in mun zo zamu ga shine manhajin malam nafi'u da wasu daga cikin abin nan to mun gama da wannan sai yace wa hamzatu azhabtum في لحقاف شفئت بأخرى كما دامت وصالا موصلا وهمزة أذهبتم الهمزة أذهبتم في لحقاف أتكي صوت الأحقاف شفئت بأخرى أن يشفى انت دوت أميد سوسو بيو أودنوا كما دامت wisalan muwassana abu shama yake ta wannan kama damat wato kaman ana cewa shafa'aha tashfi'an sabitan kadawami hamzatul ula yayi shafa'inta ya tabbatar da ta biyu ita ma ta zama tabbatacciya tabbata kaman yadda dama ita ma ta farkon take yawa ya abin nan aya take wa yawma yuradu alladhina kafaru ala an-nari azhabtum tayyibatikum wa yawma yuradu alladhina kafaru ala an-nari azhabtum tayyibatikum kaga in mun dauki kama damat ibn amir da ibn kathir kenan ibnani ibn amir su suna ce su suna karantawa a azhab da sai dai kuma kullun ala mazhabihi ibn kathir tasili zai zai tasili wa yawma yu'radu alladhina kafaru ala an-nari azhabtum tayyibatikum tunda shi yana yin sila kaga yanzu tambaya ake musu kenan a azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya yanzu ku kun tafi yadda dadan abubuwan ku tun a rayuwar duniya sauran malamai kuma labari ake ba su kawai azhabtum tayyibatukum kun tafi yadda shi ba abin da ya rage kaga wannan tambaya ce ta inkarin abin da suka yi kenan in banda kama da kowa da amsa da yake karantawa mun gane ko to kenan wani dubba ibn amir ba to shikenan ibn amir yana karanta da alhamza guda biyu to zamu ce hisham yana nan a bisa mazhabin sa tanda muka ce wa bi zati al-fadl kulful li tajmula hisham yana nan da sabanin sa ko yayi martasili ko yayi tahqiqi ko yace a azhabtum ko a azhabtum tunda yana yin idkhali a azhabtum ko a azhabtum shi kuma ibn zakwan kawai yace a azhabtum mun gane ko to kenan wanda duk ba biyun nan ba kawai alhamza wadda yake karantawa to eh wato me zaka wato kaman ka ce kai tsaye kai tsaye ai tun da ya ce kama damat wannan wisalan wasala abin nan ruwa me kake cewa nakala wannan daga wannan ba ba a samu cirewa tsakaninsu ba wancan ya rawaito daga wancan wannan yaro ba a sami gibi ba ba in kitsa'i yau ba in kitsa'i tsakanin wanda suka rawaito tana nan tabbace kaman tabbatar ta biyu kuma jerin gwanon wanda suke riwaya babu in kifayi wato kaman ka ce sadarwa abin sadar abin sadarwa sadarwa mara yankewa to to sai ke cewa wafi nuna wato kunga da kun bari mun yi baiti biyu ai ba masu wahala bane sai mu tashi wancan sabuwar maganar baiti biyu ne haba bayan Allah shadibiyan ne shi zamu gama ta ai ba masu wahala bane wannan din sai ce wa fi nuna fi an kana shafa'a hamzatun wa shubatu aidan wa dimashqi musakila wa fi nuna fi an kana an kana za malin wa banin ya ayar da take kafin ta watullin ba'da zalika zanim an kana zamalin wa banin wato kenan an kana zamalin wa banin ya fa'alu ma ya fa'aluhu kenan dan ya zamo ma'abucin ƴaƴa da dukiya yake wannan fitsarar da wannan rashin mutuncin ko kuma a an kana zamalin wa banin wa banin tuti'uhu dan ya zama ma'abucin ƴaƴa da dukiya zaka ce zaka bi shi ka za yi abin nan kenan yake ce maka wa fi nuna fi an shafa'a hamzatun wato hamza yayi shafa'in alhamza wa shu'batu aidan shi ma shu'ba daga malam asim shi ma yayi shafa'in ta sai yace waddi mashqi musahila wancan malamin na dimashq shine wa ibnu amir musahila kenan mun fahimci shema shafa'in yayi tunda in bai shafa'i ba ina maganta su zaka yi ta zina alhamza guda daya ba zai yiwu ba kenan zamu ce da malam hamza da malam shu'ba da malam ibnu amir duk sun yi shafa'i shafa'i ma'ana sun kawo mata yar uwa ta zamo cika ba mara ba za su ce yanzu misali da hamza shi malam hamza zai ce a an kana zamalin wa banin shuba ma zai ce a an kana zamalin wa banin sannan ibn amir riwayan ibn zakwan zai ce a an kana zamalin wa banin a an kana zamalin tunda ya ce wadda mashi musahila shi ibn zakwan baya idkhali shi kuma hisham zai ce a an kana zamalin wa banin ما نظر معنى قلبا وقالبا ابن ذكوان بايعي هشام شيكي ادخالي kenan hamza a an kana zamalin wa banin shi da shuba su biyu ibn zakwan a an kana zamalin wa banin biyu kenan hisham a an kana zamalin wa banin uku saura ga baki ɗaya an kana zamalin wa bane eh ai shi abinda ya faɗa maka tasirin kuma kullun alama zahabi kilara wuyaihi alama zahabi shi ibnu zakwan hisham shine mai idkhali kamar yadda zamu zo yawwa so mun gama da wannan sai ce wa fi ali imranin an ibn kathirihim yushaffa'u an yu'ta ila ma tasahala wa fi ali imran a cikin ali imran ko akai haka ne an ibn kafirihim daga malam ibn kafir yushaffa'u an yu'ta ya farkon ara yake eh yawa an yu'ta ahadun an yu'ta ahadun ibn kafir zai karanta da alhamza guda biyu to amma ibnu kathir mai ne manhajinsa tashili wa fi ali imran an ibnu kathir bi shabu an yuta an yuta an yuta a an yuta zai ce a an yuta a an yuta a an yuta ahadun misal ma utitum a an yuta ahadun misal ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum tunda shi da ma yana yin silarsa kenan zamu ta ibnu kathir shi kadai yake karanta da alhamza guda biyu tare da tashili eh shikenan a dan duduba a gani wani gaba ce ba a gane ba dai mai mai sauki ne karatun ne ba shi da wata wahala ibn zakwan yawa a hamzatani min kalimatin kenan a hamzatani min kalimatin anan nan ne kawai aka ambata sirri sun ambata ibn amir bi aka malihi tunda kace ibn amir hisham ya shigo abin nan ibn zakwan ya shigo to a hamzatani min kalimatin wannan da shine tashilin sa kawai